ma'asi fa innahu yukaffiru ashawa yana karya sha'awa wanda mafaranta mafaran saban ita ce sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kiran jama'an matasa cewa ya ma'ashar shababi man istada'a minkum al-ba'ata فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يجد ومن لا يستطيع عليه بالصوم فإنه وجاء مال الله النبي صلى الله عليه وسلم أنا كرم متى صارت يا أبو جماعة متى صار wanda ya samu wato alba'ata wadata in an ce alba'atu shine kuran zama da abin da mutum zai rike iyali shine wanda ya samu wadatan kuran zama da abin da zai rike iyali albata to faliyata zawwaji yayi aure wa man lam yastali wanda ba shi da ba ba shi da mahalli ba shi da abin da zai rike iyali to ya zai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaihi bisawmi la umarce shi da yin azumi fa innahu domin shi azumin nan aghaddu lil basar fa innahu wato shi da mafi فإنه وجاء وتشيء من شيء أغض للبصر يا زي واتو مي سن يا في أبناء مي سن يجلس أو إلو ما في كسان كسر وا جا كفا وشيء من دل dandaka ne wato guda aina hu guda shi kaman dandaka ya shi kamar yanzu in an samu taure an dandake shi ba zai iya yin komai ba sai idan mutum yana ta yayi azumi yana tare da yin wawa ba zai iya komai ba saboda haka matasa idan ba su da daman yin aure azumi a kasance ba koma rayuwa irin ta jahiliya ba na wannan kaga wannan hadisi yana gwada mana matashi yayi motsi kuma haka ba inda ka san za ka yi motsi to ka yi motsi ba ka zauna kana zaune kana tunani yana daga cikin kana zaune kana tunani har lokacin auren yayi sannan ka tsaya kana so ka kai yau ka yi shirya wannan gobe ka shirya wannan ko auren ma ya zo kuma ka raba shi akan mutane wanda zai tsaya maka kwano daban wanda zai siya maka kafa ko daban kafi da wanda zai siya maka salati ka je ka duba wanda zai kafa ka cikin dalili biyu da haka dai ka rarraba mutane da an zo an yi wannan auren an gama wata ɗaya iri da ai yanzu na tana da ciki sai ka fara tunanin wanda zai siya maka goro wanda zai siya maka ragon suna ala kulli halin da za ka iya wata rayuwa ta kasance wanda ba ta da alƙibla ba ta da kima ƙarshe ka aika a yanda ba za ka iya kwatanto da su ba to haka wajibi ne yana daga kyakkyawan tarbiyya a iyaye lallai ne mutum ya tarbiyya a iyayensa bayan na ibada lallai ne mutum tarbiyyar sana'a da riƙewa kansu wasu malamai suna ganin yana daga cikin abubuwan da ya kamata yanzu farfado farka a kansu a mu arewacin ƙasar nan shi ne koya wa yara sana'a tun ba su gama sakandare ba domin an gane cewa ‘ya'yanmu ɗan arewa duk wanda ya gama sakandare girman kai yana shiga zuciyarsa ba zai iya tsayawa ya tsaya wa kansa ya koyi sana'a ko ɗinki ko ɗaukan bulo ko kaza ko kaza ba zai zauna a gindin bishiya ya ta zagin gwamnati ko ya ta shiga facebook ko ya ta kallon jarida ko ya ta jin labarai da da aiki da sai abin da duniya take ciki kuma shi ba da shi da kowa da bukata musamman kuma duka muna gani yanzu zai iya yiwuwa har kuma yanzu nan sai ga kana kana kana kana kokarin za ka yi gini ban san mun kauye ba amma za a ga wanda ba musulmi ba yare iri ɗan ƙasar kudancin baucin mu na ƙasar mu yankin bambaran tangalawa mu kaga mutum da digiri ya zo yana maka kwafa ko ya zo yana gama bishira kai kuma kana da mamaki digiri ne ba a kansa wai amma fa ya shirya maganin talauci kai kuma kana da sakandare ka kasa shirya abin da zaka yi kanka saboda haka wajibi ne mu koya wa kanmu da ƴaƴanmu tarbiyya ta rayuwa ta tsayuwa da ƙafa domin kaga wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya ma'ashara shababi ya ku jama'an matasa man istata'a minkumul ba'ata wanda ya samu yace da ikon alba'ata gurin zama mayalwaci kaga rashin sana'a ko rashin kuɗi ko bara ko maula ba za su iya ba su gudun zama mai yalwa ba ko fan ya tazawwaje ya aure wa man lam yastati wanda ba shi da ikon baya to to ya zai fa alai da somi to zai fi dawama a cikin azumin ne fa inna wuja'un domin shi azumi dandaka ne madalla ayyaman ma'adudati wannan azumi da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta muku ya faranta muku ranaku ne fa ma'adudatun yan kaɗan wanda aka kidaya ku ko ka ce ranaku da yini goma sha biyar ne fa in za ka tara shi ma a shekara kwana goma sha biyar ne yini talatin in ka haɗa su zai ba kwana goma sha biyar saboda ka ce kwana ɗari uku da sittin an ɗauki yini talatin wanda in ka ninka shi zai zama kwana goma sha biyar ba a ba ba a ɗauki wato an ɗauki kamar wani fasar da ɗan kaɗan daga cikin kwanakin ku na shekara ayyaman ma'adudatin yane ku ne abubuwan kirayawa wasu masu fassara kuma suka ce ayyaman ma'adudatin rane ku ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kiraya ku ya tada da muku su domin wato ba da kyaututtuka da ni'imomi da gafara da rahama da jinkayoyi to ɗan wannan ranakun ga su ɗan kaɗan ga su masu saurin wucewa to kada ka yarda su wuce ka baka shirya wajen neman aljannar ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana ko mala'ika Jibrilu ya zo wato yana cikin sahabban ya ga ya hau mumbari ya hau daraja na farko yace amin ya hau na biyu yace amin ya hau na uku yace amin sai sauko sahabban suka ce ya Rasulullah mun ga ka aikata wani abu wanda ba mu saba ganin ka aikata shi ba ka zo ka hau mimbari ka ce amin ka yi taku da biyu ka ce amin ka yi nau ka ce amin sai ce eh mala'ika jibril ne ya zo ya ce mini wato mutane guda uku Allah ya nesanta da su gaba da rahamarsa idan ba su yi kokarin shiga aljanna ba na farko ya ce mutumin da ya rufi iyayensa guda biyu suna da rai ko ɗaya daga cikinsu bai yi ƙoƙari ya yi musu hidimar da zai shiga aljanna ba to wannan mutumi Allah ne ya da shi gaba da rahamar Allah zai sai da su amin na biyu su shine mutumin da aka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi maka bai mini salati ba Allah ne ya da shi gaba da rahama na ce masa amin na uku su shine mutumin da watan Ramadan ya same shi har Ramadana ya wuce bai yi aikin da zai shiga aljanna ba mana ga aljanna arha yayi sakaci har ta kuce maka kai wannan mutumi Allah ne ya tsare shi gaban rahmar Allah da ce masa ani saboda ka ayyaban ma'adudati wa man kana minkum maridan wanda ya kasance daga cikin kuma da lafiya lokacin watan Ramadan aw ala safari ko kuma yana kan tafiya tafiya na kasar kuma wanda kasar ya kai azumin zai bashi wahala ya ci to zai biya azumin fa'idatun min ayyamin ukar zai ba da waɗansu raneku idan adadin raneku idan gurgurar abin da ya ce idan azumin ya wuce. wa anan lazina ya ci ƙurahu haka nan azumin wato wajibi wa anan lazina na ga waɗanda fi ƙurahu waɗanda ba za su iya azumin ba mai tafsiri ya sa na a tsakani wa anan lazina ya ci ƙurahu fidiyarsu saboda girman shekaru ko rashin lafiya wanda mutum baya kaunan warkewansa kamar yana da tsufa ta yi masa yawa ko yana cikin rashin lafiyar da yana ganin ko da azumi ya zo ya wuce ma ba zai samu lafiya ba sosai wannan hali to zai bayar zai ciyar da azumi wato wannan zai rafi kuna hu hidiyatu da an da saki shi ne ciyar da ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة zai ba da ƙididdiga min ayyamin lokara daga waɗansu ranaku wanda zai canja su ya biya azumi wanda rashin lafiya ko tafiya ya na shi azumi a cikin watan ramadan to idan watan azumin ya wuce to zai biya wato gwargwadon ranakun da ya sha sannan ana da zai fi kulahu haka nan na ga wayanda ba za su yi azumin ba saboda tsufa ko rashin lafiyan da ba a ƙaunar wankewarsa su kuma za su bada fidiyatun wato fansa shine ta'amu miskin ko ta'amu ta'amu ta'ami ciyar da miskinai wato idan mutum ya ce idan an kawo azumi shi ko kullum zai bada mu da nabe wato daga matsakaicin abincin da ake ci a gari wato ya fanshi azumin ka kenan aha faman ka dawa khairan wanda yayi ta dan na wato ya ƙara a kan abin da ya waje ba a kansa to sada wa kala ma wa kai aha shi da ne da gidai amma dai wa an tasumu khairul lakum fi azmin yafi wa akan khairul lakum wa an tasumu fi azmin khairul lakum shine ya fi muku alheri idan kun kasance kun san hakan shine ya fi muku
فهو قال الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
نعم شهر رمضان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأن أتفوق على القرآن الشيطة لقلوه المعفوظ يزوى كما خصص الشندر من ليلة القدر هدى للناس وأن أتفوق على وأن القرآن هدى شريعة للناس بمتاني وبينات da kuma wato ayoyi bayyanannu minal huda na shirya wanda mutum yake shiryatuwa da shirya zuwa gaskiya wal qur'an da kuma rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya faman shahida minkum shahara wanda ya halarci ganin wata minkum daga cikinku falyasumhu to ya azumce shi wa man kana balidan wanda ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko kuma yana kan tafiya wanda wahal tafiyar ta kai kasuru ko ba zai iya azumi ba dan wahalar tafiyar to fa iddatu min ayyamin ukhra zai biya daga kittikan wadan turale ku wanda suka fita a cikin watan Ramadan saboda me saboda yuridullahu bi kulli yusra Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin sauki da kuwa addini wala yuridu bikum al-usra wato baya muku baya nufin tsanani a gare ku inna dina yusrun falan yushadda dina ahadun illa ghalaba wa litukmilu iddata kuma Allah ya yi muku haka litukmilu iddata domin ku cika ko wa litukmilu ko litukammilu duka da ikra'a ne wato yayin azumi wa litukabbiru Allah ku ci wa litukmilu don ku cika al-iddata iddikan rane kun azumi wa litukabbiru Allah kuma don ku girmama Allah ku kamar bari yayin cikan watan Ramadana a bisa saboda godewa Allah alama alaikum a bisa abin da Allah ya shiryatar da ku na ma'alamta na addininsa wa la'allakum tashkurun kuma hakika ku ba yayi muku haka ne ko ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a bisa wannan ni'imar da Allah ya yi muku
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون jama'a ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato shauƙin su da da ta'alluqin su da Allah ya yi tsanani shi har suka suka dokanta suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah aqribun rabbuna falunadi aqribun rabbuna falunadi am ba'idun falunadi shin ubangijinmu mafusanci ne zuwa gare mu mu gana da shi ko yana nesa da mu ne maduladihi bi kirati ma'ana idan kowa ya kira ni a cikin idan idan aka fito ta kawo saboda kawai don kusancin Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kusa da bayinsa shi yake zartar da komi sai yake motsa su shi yake tafiyar da su shi yake ba su numfashi shi yake daga gidansu komi shi yake gudanarwa ta nan kusancin Allah da bawa ya fi kowane irin kusa kamar yadda Allah yake faɗa wa la aqrab ilayhi من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنسلون فوزن أتوكتا كما شوى الله تبارك وتعالى شين يعني كومي شين كده إيكو أكو كومي شين كده كربي أكو كومي شين كده كومي wannan kuma Allah tabaraka wata'ala ai ba abu ne wanda ya sabu ba ina ba ana ganewa suka ne ba kusanci ne irin na gure ko kuma nisa ko kuma nisa irin na nisa ba to da ka sa tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da sai wannan tambaya wasu kuma suka ce balarabe kauye ne yazo tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan tambaya shi ubangijinmu yana kusa da mu ne mu kira shi mu mu gana da shi ko yana nesa da mu ne fa mu fa mu fa mu nadi mu kira shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam daga ji wannan magana sai wannan aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka anni a bisani yaya kusanci na da suye su ka gaya musu fa inni qarib ni makusanci ne da su da ilimi na na dalla da ilimi na da jina da ganina da ikona da nufina to da ka ujibu da wata da'i ko ko ujibu da wata da'i ina amsa addu'a mai addu'a idza da an idan ya roƙe ni zan ba shi duk abin da ya roƙa falyastajibu li bayina su nemi amsawa ta wal yu'minu bi kuma su imani da ni ma'ana su dawama kan imani da annahum yarshuduna haqiqa za su shiryatu wannan aya duk ta zo akan wannan tsari ya tana nuna mana albishir cewa inda ta zo a cikin ayar watan Ramadan yana nuna mana cewa ashe lallai watan ramadanu wata ne kuma na karban addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya lamince karban addu'a a kowane mumini da mumina a kowace rana kowane yini na azumi da kuma kowane dare walillahi tabaraka wa ta'ala li kulli mu'minin da'watun mustajabatun fi kulli laylatin wa fi kulli آه. في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل نهار الله لا لا أدعى da zamanin karɓaɓɓiyar addu'a kowane mumini kullum yana da karɓaɓɓiyar addu'a a tsawon rana yana da karɓaɓɓiyar addu'a a tsawon yini saboda haka wata ne na addu'a kamar mu kada mu yi wasa da lokacin karɓar addu'a ya zama duk wata wata wato mintunan mu da sakonnin mu ya kasance a cikin jin Allah da ibada da addu'a roƙon gafara da rahama da lafiya da zaman lafiya da cikawa da imani na'am
وهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
وهل لكم farkon watan farkon azumi a farkon musulunci an haramta wa mutum ya ci abinci ko ya sha ruwa bayan sallar isha idan dai an yi ci an yi buɗe baki an ci abinci har aka yi sallar isha to ba da daga nan kuma mutum ba zai sake cin abinci ba har sai wani lokaci a wannan lokaci mutum ba zai ci abinci ba bayan isha ba zai kusanci iyalansa ba to sai zama wannan hukunci yana tafiya amma dai ana samun dan wa'ansu ƙananan saɓanin irin wani wa'ansu suka koma daga cikin sabai suna ɗan cin abinci haka suna kuma ɗan saduwa da iyalan nasu abin yayi yawa to har wata rana dai abu ya bayyana wato wato ƙarara sai da umar Allah ƙara masa yarda ba an yi sallar isha ya dawo gida ya samu iyalansa kayan ta yi abin da ya kamata ya na iyalai da sauransu to sai ya kasa haƙuri har ya kasa da ita da kuma shi dama in ya yi abu da zai fito fili kawai da samu zai zo samun zana da zubba abu ba ya gagara ta je na samu uwar gida ta yi shiri ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza to zai har na kasa haƙuri sai wani ma da ya sa wani ya ce to ai ni ma haka ne wani ma ya sa ya ce to ni ma haka ne wani ma ya ce to ni ma haka ne to Allah tabaraka wa ta'ala a cikin rahamarsa da sabai sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ku hilla ku hilla ku hilla lakum lailatul siyam yanzu kan ku hilla lakum an halatta a gare ku lailatul siyam daren azumi arrafatu ila nisaikum shine arrafatu wato wato arrafatu shine duk wata kalma ko duk wani motsi wanda yake kusantar da mutum ya zuwa iyali wato kalmar wasa ne ko kalma na sha'awa to idan an ce mata rafatu to tana daukan wannan وإن لكم الليلة الرفض إلى نسائكم ليلة الصيام أو على السابق الرفض وتوقفا وتو وحل لكم ليلة الصيام أو على السابق daren azumi arrafatu ila nisaikum wato kusanci ya zuwa wato masu ma'ana al-isba'u saduwa ya zuwa matekunku da jima'i kunna libasun lakum domin matan sun zama tufafi ne a gare ku kuma kuma tufafi ne a gare ku gare ku wato kinaya ne a bisa rungumar wato rungumar ne da suna ko kuma kowanne daga namiji da mace kowa na bukatar ɗan uwansa to da sai ya zama ana haɗe kamar tufafi alim Allah Allah ya sani annakum ku kuntum tattaluna anfusakum kun kasance kuna ha'inkan kawunan ku da yin jima'i da matayen ku a daren azumi saboda ka fata ba alaikum Allah tabaraka wata'ala ya kashi tubar ku wa fa'ankum ya yi muku dangon abin da ya gabatu yanzu kuma fal'ana yanzu kuma to yubashiruhunna ku yi jima'i da su ku rungume su Allah ya halatta muku wanda ku nemi ma kataba Allah lakum Allah ta fa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi a gare ku ma'ana abinda Allah ya rubuta muku na saduwa da iyali ko ko abinda Allah ya kaddara muku shi na na yaya wa kulu washrabu ku ci abinci a cikin dare gaba ɗayansa washrabu ku sha a cikin dare gaba ɗaya a ɗauke wancan doka wanda ba za a sake cin abinci ba daga yin sallar isha hatta ta bayyana lakum al-khayr al-abyad ku ci abinci har farin dare ya bayyana gare ya bayyana muku min al-khayr al-aswad daga bakin dare min al-fajr daga al-fajr ma'ana har al-fajr magaskanci ya bayyana sabanin al-fajr makayyaci ثم أتموا الصيام sannan ku cika azumi ilan laili idan kun dauke shi kuna ci abinci har ya zuwa hudu alfil ku cika abinci azumin ku ilan laili har ya zuwa dare wato zuwa fadawan rana wala tubashiruhunna amma dai doka tana nan a tsakanin miji da mata akan lokaci tikati wala tubashiruhunna kada ku rungume su wa antum akibun alhali ku kuna ma'aikati fil masajid a cikin masallatai tilka hududullah wato kuna masu itikafi a cikin masallaci lokacin da mutum ke itikafi a masallaci to duk wani abu wanda yake kama da kusanci da mata mai alli ba zai yi ba da itikafi ba zai yi ba in kuma ya yi itikafi sa ya faci itikafi shine kamar yadda malamai suka dawo itikafu mulazamatul masjid shine lizintan masallaci idan an shigo masallaci a lizintan masallaci ayyukan da ake wajen itikafi shine nafila karanta alqur'ani tasbihi har ma makruhi ne mutum ya shigo itikafi ya shagaltu da yawan karatu da yawan karanta ilimi ko kuma ba da fatawa to in dai an zo masallaci lokacin itikafi daga wannan azumin sai tasbihi sai nafila sai sallah har iya azumin kwanakin da shi mai itikafin yayi niyya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce itikafi wanda ya itikafi kwana daya Allah tabaraka wa ta'ala zai nesantar da shi tsakaninsa da jahannama wato zai nesantar da shi wato tsakaninsa da wutar jahannama ganuwa guda biyu kowane guda uku kowace ganuwa tsakani da tsakaninsa ya fi nisa a cikin da ke tsakanin sama da ƙasa. Na'am. Tilka hududullah wancanin haddodi ne na Allah iyakoki ne na Allah ya iyakance musu na azumi fala taqrabuha kada ku kusance ta kazalika haka nan kamar Allah yanda ake bayyana muku abinda ya aka ambata din nan na maganan azumi da itikafi to yubayyinu Allahu law ayatihi Allah yake bai kazalika yubayyinu Allahu ayati Allah yake bayyana ayoyinsa lin-nasi ga mutane da Allahum yattaqun hakika za su ji tsoron wato abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta musu azumi da muke cikin sa annabi malaman sun kasa azumi a mutane a bisa hawa uku sun ce azumin nan akwai na kasa da amawa wato azumin kowa da kowa azumin kowa da kowa shine kamewa ga barin abinci ko kuma abin sha ko saduwa da iyali tun daga hudo alfijir har zuwa faɗawa rana to me wannan azumin idan bai taimaka wa kansa da jin tsoron Allah ba zai iya yiwuwa ya yi azumin yana cike da ƙarya yana ta ƙarya ko yana giba ko yana annamimanci ko yana kalmomin da ba su dace ba ya zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da yawa mai azumi zai yi azumi ba shi da komai a azuminsa sai dai kishirwa da yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutum yana azumi wato wato kada ya yi ƙarya wato idan mutum yana azumin sa yana da kayan ƙarya ne ko ka za ka iri da yunwa ba amma dai azumi kam ya zama wani iri haka ne idan kana yin azumi ka karya shi shi da kai zancen wani domin zancen wani aibata wani cin namansa ne to ka ci naman wani da azumi naman mutum ba ina labarin ladan azumi na babu to saboda haka dole ne idan mutu da yawa mai azumi zai azumi in bai mayar da hankali ba isirwa da yunwa yake sha amma dai ladan azumi babu domin bai kiyaye azumin sa ba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamai suka ce kamewa ga barin abinci da abin sha tun daga hudowar rana zuwa fadawar rana tare da rashin kame gaɓoɓi harshe da ido da kunne to wannan azumi ne na gama gari na kowa da kowa ba lalle ne zama azumi karɓaɓɓe ba sannan azumi a mataki na biyu shine azumin kasawa masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mutumin da tun lokacin da yayi sahur har lokacin da zai yi buɗe baki lallai ya san a cikin ibada yake idan zai yi magana in ba karatun alƙur'ani ba ba tasbihi ba ba mummunan ba umarni da yake alheri ko hani game da mummunan aiki ko wata kalma wanda za ta shafi buɗe baki ko sana'a kuma da kalma ne wanda ba za ta fita a cikin ka'idar halacci ba wanda Allah ya so ba zai kiyaye ta harshensa ba zai irin wannan magana ba wannan shi ne azumin da ya tsoron Allah haka nan ya kiyaye kunnensa kada ya kiyaye masa gulmar wani kada a kawo masa gulmar wani in mai ba shi gulma ya da ce masa kaiwa ne ba za ka daina hannu na kawai azumin ma ba za ka kyale mutane ba kaga ya ya da gobe shi ba zai ba zai bar ya faɗa ba ko kuma in ba zai iya turewa mutane ba da ya ga mutanen za su ke masa bayani shi kuma sai da shuri suna magana ya yi haka saboda ba da ƙarfin wa zai yi ba zai iya cewa kar ai ba ko ba haka ba shi kuma sai ya tura aiki ya ce ya dinga dole da ka kyale shi ya zama mai azumin ta lafiya ala kulli hal ne kowa ya yi kokari yanda zai kiyaye kunnansa kada ya ji aikin dan uwansa musulmi ya kiyaye harshensa kada ya ga ya faɗa aikin dan uwansa musulmi ya kiyaye idanunsa kada ya ga al'auran dan uwansa musulmi ya kiyaye hannunsa kada ya rubuta ko ya doka ko ya taɓa haƙƙin wani dan uwansa haka ne ya kiyaye kafafuwansa kada su je inda Allah ya haramta masa idan ya yi wannan shi ne azumin masu tsoron Allah na keɓantattun mutane a mataki na biyu mataki na uku kuwa shi ne kamewa ga barin ganin wani Allah tabaraka wa ta'ala mai azumin ya ga ai ba ma wani Allah balle ya yi zancensa ba ma wani Allah balle ya ƙaunace shi ba wani Allah balle ya ɗorice shi ba wani Allah balle ya ambace shi saboda haka tunaninsa yana tare da Allah harshensa yana tare da Allah idanunsa yana tare da Allah gabobinsa suna tare da Allah shi kenan sallarsa guda biyar na tulfilinsa karatu alƙur'aninsa sakararsa in ban kwanta ya zai bar shi ma tunanin sai yana cikin malakutu samawati wal ardi ko kuma ya gan zai barcin ya nemo siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yaji ana karanta masa su a wajen maulidin manzon Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba ga siffarsa kaza ne siffarsa kaza ne shi ba shi ba gajeren mutum ba ne wato ya fi gajeren mutum tsawo bai kai dogon mutum ba yana nan a tsakiya ga siffarsa mai fuska shewai yana ya kawo yana abubuwan har ƙarshen zai ɗauke shi yana haɗa da salatu annabi ba mamaki zuciyarsa ta tafi ta sannan din ta kawo masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yana azumi yana mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam to ala kulli halin da mai azumi yayi kokari daga azumin sa ya zama masa ibada نعم
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم kada ku ci dukiyoyinku bai lakum a tsakaninku ai kada sakin ku ya ci dukiyar saki bai lakum bil badin da Allah wala tadlu biha wala kada ku wala tadlu biha kada ku lika biha da ilal hukami ya zuwa wala tadlu biha da dukiyar ku ilal hukami ya zuwa masu kunci da takulun fariqan domin kada domin wata jama'a ta ci min amwalin nasu daga dukiyoyin mutane bil ismi da sako wa antum talamun حقيقة كن سرحك النبي صلى الله عليه وسلم يرى سوى إن الله تبارك وتعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أنزاقكم وإن الدنيا وإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا ولا يؤتي الدين إلا من أحب من أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يسلم قلبه ولا يسلم حتى يامن جاره بوائقه بوائقه غشمه وظلمه ولا يكسب مالا من حرام فيبا من حرام فيبارك له فيه ولا يكسب مالا من حرام أها فيبارك له فيه ولا ينفقه فيبارك له فيه ولا ولا يدخره إلا كان زاده إلى النار إن الكبيس لا يمهو الكبيس إنما يمهو الكبيس إنما يمهو إن الكبيس لا يمهو الكبيس إنما يمهو الطيب بالكبيس يزهو الكبيس بالطيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوى الله تبارك وتعالى يا رب wato ɗabi'o'in ku a tsakaninku kamar yadda ya raba arzikokin ku a tsakaninku wani an ba shi arziki da yawa a gani wani kuma an ba shi arziki kaɗan haka da wasu wani an ba shi shawawan ɗabi'o'i da yawa wasu kuma an ba shi shawawan ɗabi'o'i kaɗan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana bada duniya a wanda ya so da wanda bai so ba saboda kada ku ɗauki duniya kamar ita ce ma'aunin yardar Allah ba ruwan Allah da duniya yana bayar da duniya a wanda ya so yana so bayar da duniya a wanda bai so ba amma baya ba da addini sai a wanda ya so wanda Allah ya zaɓe shi ya ba shi addini ba na alahu Allahu dina wanda Allah ya ba shi addini to fa kada habba wa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na rantsa da wanda rayuwa ta take halinsa ɗayan ku ba zai zama cikakken mumini ba har sai zuciyarsa ta musulunta ma'ana sai ya zama zuciyarsa ta gyaru babu keta babu kiyayya babu mummunan ɗabi'a tsakanin da da ɗan uwansa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuciya kuwa ba za ka yi kyauta mutum ba har sai makocinka ya amince wa sharrinka duk wanda ya tabbata cewa makiyinka makiyin makocinsa har sai makocinka ya amince da sharrinka da zaluncinka wanda makocinsa bai amince da sharrinsa da zaluncinka ba to lallai imaninka bai tabbata ba makoci kuwa wata rana annabi mu sallallahu alaihi wa sallam ya tura sahabbansa Abubakar da Umar Allah ya kara musu yarda sun da wata anguwa kowa sun je bakin kofar masallaci kowa yana ce da abin da yake faɗa shine arba'una daran daran arba'una daran daran arba'una daran daran gida arba'in ka gabar ɗinka yammanka kudinka arewanka duk makotanka ne saboda haka dole ne makocinka ya amince wa zaluncinka da mummunan ɗabi'arka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma babu wani mutumin da zai nemi dukiya ta haram sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi aikinsa da ita sannan ba zai ɗauki dukiyar haram ya ciyar da ita a yi masa albarka da ita ba ka ɗauki in ka ɗauki dukiya ta haram ka ciyar da iyalanka da ita to ba zai zama albarka a gare ka ba ba za ka iya haifar ƴaƴa na gari ba sannan wala ya ci wala tubu wala azari mutum ba zai bar dukiyar ko bayan bayansa ka mutu magadanka su gaji dukiyar da ka bari ta haram su gada ba sai ya zama guzurin da ne zuwa wuta su ‘ya'yanka suna cin gado halal kai kuma kayi guziri na tafiya wuta domin dukiya ta haram ne. Allah ta fa'a nan sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta baraka wa ta'ala ai domin mummuna baya kan baya wanke mummuna sai dai mummuna ne kikkiawa ne yake wanke mummuna. Na'am.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم الأجود وقد أخذنا من الذين ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نسأل الدين يا حسن أن يملك الذي أنعمت عليه وعلى أولي ملك الذي أنعمت عليه وعلى والدينا وعلى من أسعدنا بالله وأصحابه بكل دين إليك وإني من المسلمين ربنا لا تحمل ما لا بارد علينا وحب يا سيدنا ربنا إلا أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونور الإسلام ما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعدنا واغفر وأعدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعدنا واغفر وأعدنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لا تنسونا بها العفو والعافية والمعافاة لا يكتب الدين إلا ولا كرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين